واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya mun aje cikin ƙadiyar ƙoma wanda ya yi sata kuma ya koye ya dangana satar gaba yahude tare da shi da mutane ne suka yi rantsuwa da allah bisa ga karya akan ba yahude ya yi sata wanda saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata ga yin hukunci ga ga ba yahude amma daga baya allah ya bayyana ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa goma dai shine barawar kuma shine allah yake cewa wasu ka roƙi allah gafara mimma hammamta bihi na abin da ka yi niyya da shi na dangana sata gaba yahudi da kuma barrantar da tsoma wala ta kullum ka'ini na hasima kada ka zamo mai taimako ga waɗanda suke mazambata wato hasiman lahun an ba yanzu katon kuɗi musu sharri ka dangana shi ga wani inna allaha kana gafurur rahima allah bai gushe ba mai yawan gafara mai yawan rahama shi ne mun karanta wannan cewa malamai sun yi sabani shin mazan Allah yana istihadi ko ko baya yi suka ce ma shi na istihadi to duk istihadin da yayi dai nau'i ne na wahayi wala tujadil an alladhina yaqtanuna anfusahum kada kai jayayya an alladhina daga waɗannan yaqtanuna anfusahum daga daga zambatar kansu yaquluna daga zambatar kansu bil ma'asi da sabo لأن وبال خيانتهم عليهم saboda azabar zambar su ga kansu za ta koma inna Allah hakika ubangiji la yuhibbu ba'isun man kana wanda ya zama khawwanan mai yawan zamba ai kathiran khiyanati mai yawan zamba asiman mai yawan zunubi bal bari dai yu'aqibu Allah ya mai azaba duk wanda ya kasance mai yawan zamba kuma mai yawan zunubi to Allah bai so ne ma'anar son Allah ma'anar Allah baya son mutum anan Allah zai masa azaba to Allah shi kiyaye mu
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما
yasafuna suna bada koyewa ai tsohomatu wa qawmuhu haya'an suna bada koye ma mutane saboda jin kunya kada a gane su ne suka yi sata minan nasa daga mutane wala yasafuna amma ba su bada koyewa minan lahi daga Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su da ilmihi da sanin shi suna bada su koye kansu su koye aibin da sun kai ga mutane alhali sun san Allah komi ba zai koye mutum komi ba zai koye masa ba idan bai tuna lokacin da suke koye ma la yarda abinda Allah bai yarda da shi ba min alqawli na magana min azmihim na himmasu ala alhalif bisa ga rantsuwa ala nafi sarikati bisa ga koye koye sata wa ramil yahudi biha da kuma jiwa ba yahudi da sata sun yi kokari su wanke kansu su azama ba yahudi sata domin jin kunyan mutane alhali kuma Allah na ganin su wa kana Allah Allah bai gushe ba muhitan wanda ya gewaye bi ma ya amaluna da abin da suke aikata mutai
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
ha antum haula'i ha faɗa kika ne antum ku ya haula'i ya ku waɗanda mutane da umatu da da umatu da shi da mutane ne ga ku dai jadantum kun yi jayayya an hum da gare su ai an ku umatu wa gawaini daga doma da kuma yan uwa ne fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya kun yi kokari ku kore sata ga doma da kuma ɗan yan uwa ne a nan duniya ومن يجادل الله تواني دي زي جاية دا الله عنهم دا غريس يقول محساتا يوم القيامة رانا القيامة إذا عذبهم إن الله يعذب تدسو باب ما يقول مسو عذابا باب ما يجي جاية دا الله أما يكون عليهم وكيلا كوكو واني دي زي زمو وكيل سو يتولى أمرهم دا كتبلت الأمر سو رانا القيامة لا أحد باب متنقل يبقى ذلك لك أيكتا كذا saboda haka jayayyar duniya ba ta da amfani tun da lahira ba a iya koyi abin da gaskiya kuma ba a iya tsayawa gaban Allah a zama lauyoyin tuhuma tun da shi ya yi sata shi ya yi sata duka wannan dai ya tabbata ne saboda jara'ar da sun kai ta rantsuwa da Allah bisa da karya da ba su rance ba to da al'amari ya bayyana tun farko to kuma ita rantsuwa da Allah bisa da karya sunnan iblis da shi ya sunnan ta lokacin da ya zo ya hitar da annabi adamu daga aljanna bayan allah ya ce mu annabi adamu kada ya ci ittanya to sai ya zo ya rance mu annabi adamu da allah bisa ga ƙarya cewa kul bai sai ittanyan nan ba wallahi za a yi sai da aljanna annabi adamu ya ƙinan ya san ba a samun maiwa allah rantsuwa bisa ga ƙarya saboda haka ya gaskata iblisu sai iblisu ya cuce shi ta wannan hanyar ya fitar da shi daga aljanna mu dukkan mu yan aljanna ne in ba dan da sisa iblisu ba da dukkan mu aljanna muke yanzu ya an koro mu gaba ɗaya da mu da mu da baban mu kuma amma kuma gidan namu na baban mu yana cin yana jiran mu sai ga rago Allah ya ba mu ikon komawa rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya alama ce ta taimakon iblisu iblisu shi ya sunnanta wannan sunnar kuma har abada in aka samu mai rancewa da Allah bisa ga ƙarya akan sha'ani to ya zama dan gidan iblis ta wannan hanyar amma ya kuno alaihim wakila la ala to falamma nazalat al aya sadda wannan aya ta sauka barra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yahudiya manzo Allah sai ya wanke ba yahudi ya barrantar da shi وقطع يد طؤمته طؤمتي يكاش هنن طؤمة وفر سي طؤمة يشيكا إلى مكة زوا مكة وارتد ينير ديه كمسلمتي وصار سارقا يقوم فراو فهفر ليلة ليلة وندري سيي جنا تحت قصر كركشن وني جدن سما قصر أحد كركشن جدن سما نواني متن يزو يي جنا إلى مدة ورايك يسجع hatta waje da hukumata har ya samu rami ya da kudu bi ha albaita da zai shiga wannan ɗakin gidan lissar ka don sata fasa kasar kasar alaihi sai bi ne ya faɗo ya kamata ya mutu saboda haka ɗoma babban ɓarawo ne ashe tun dore ana irin wannan sata a yi gina ashe sata tsohon labari ne sai a yi gina da nesa har a kai cikin gida a sace abin da aka sata kamar yadda yau ake ganin keci kwano da sama a shigo ta silin aisata suna da hiloli daban-daban waɗanda iblis na koya musu to doma dai haka yayi ya je makka yayi gina karkashin wani bene ya shiga don yayi sata sai bene ya rubuta ya farmai sai ya mutu shikenan kan kursu kan kursu waman ya bar suwar kuka karanta waman ya bar su ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رحيما
ita wannan dai ta tabbata cewa tsoma shi ne barawa kuma ya ma su an wanda ya aikata mummunan abu lamban shi ne zunubi a wai zulum nafsa ko ya zalunci kanshi da amala zambin da aikata da aikata wani zunubi a sara alaihi wanda wato ya gazarta a kanshi sun mai yasta da birin la'a sannan ya roƙi allah gafara ayyatu ya tuba yajid Allah zai samu Allah gafura mai yawan gafara lahu gare shi rahiman kuma mai yawan rahama wannan halin Allah ne duk wanda ya zalunci kanshi kuma ya komo wurin Allah ya tuba to kuwa Allah bude take bai taɓa riga ba wannan shi babban mahida gare mu Allah da hikima ce ya halici ɗan adam bisa ga jibilla ta wadda za ta sa dole sai ya yi sabon Allah inda ba annabawa da manzannin Allah da Allah ya sa musu isma ba wadda su warkasan ba ka iya tashi tun da baka da hige to haka annabawa da manzannin Allah ba su iya sabo Allah ya sa cikin wani tsari na musamman to in ba su ba duk sauran 'yan adam gaba ɗaya kowa kana iske shi wurin kwarai wani lokaci wurin banza wani lokaci to inda Allah ya yi mana rahama shine Allah ya bude kowa duk abin da ka aikata in dai ba kafirci ba ne kuma kafircin ma sai in ka mutu a kai amma duk abin da ka aikata na aiki na sabon Allah ka ba kira manya-manyan zunuban da Allah ya faɗi azabar da za a yi tun nan duniya da lahira da ƙananan zunubai da kowace irin kwafa in dai ka yi to da ka zo ka ce ma Allah gafarta min sai ce ta an gafarta ba abin da zai hana Allah gafara shi ne ke cewa wato duk wanda ya duk wanda ya yayi wani mugun aiki sannan ya je roƙi Allah gafara to zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan karɓar tuba gare shi to Allah ya samu cikin wannan shikewa gafara wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما وأن يأيكتا ذنوبي فإنما يكسبه على نفسه سندي ينا أيكتا شني بسر كنشي ko aikata sabon Allah to kanshi ya aikata ma saboda bala'in zunubin gare shi zai kuma la'anna wa balahu alaiha saboda bala'in zunubin da azaba ce ga wanda ya zunubin zai kuma wala ya zurro gaira ko bai cutar da wani shi wa kana Allah Allah bai gushe ba aliman yana masani hakiman kuma mai hikima fi sunnihi a cikin aiki ne
wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamal فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة وان يا أيكة وان أبن كسكري ذنبا صغيرا wato ƙaramin zunubi kamar maganar da matar da ba taka ba da sauraron waƙe-waƙenta da kallonta irin su ake kira ƙananan zunubai kuma su ake kira khati'a to wanda ya aikata su a wasu koko ya aikata zunubi zamban kabiran babban zunubi kamar irin shan giya caca zunubi da caca sata kashin mutane su ake kira su ake kira zambu na kaba'ira kuma ya rubi sannan ya jiwa da wannan zunubin bari'an yana barrakaci min da gare shi to fa kada ya tamala hakika ya dauki hutanan kiran ƙarya yarmihi da ke biramihi da jiwa da shi wa isman kuma da zunubi mubinan wanda yake bayyananne duk wanda ya yi ƙaramin zunubi ko kuma ya yi babban zunubi ya hita batun abin kamar bai yi ba to wannan ya zo da babban ƙarya wanda za ta cuce shi duniya da lahira saboda haka kwakwa na lahiya shi ya so in ka bi wannan sai ka ce ba aikata zunubi ya zama matsala ba but abin da ya zama matsala ka yi zunubi ka ƙirƙon Allah gafara shi yasa wasu kullun abinda suka yi hasibu an musu kun qabla an tuhasabu sai su haka su hisabi gabanin ayi musu hisabi idan ya tashi da safe yana da dan littafi cikin aljihu duk abinda yana alheri sai ya rubuta abinda yana shari sai ya rubuta in ya gama harkoki ne na yini sai ya zauna sai ya yi lissahin ayyuban da ya yi ya yi lissahin alkhairar da ya yi idan an bi shi balance cikin ayyukan alheri sai shi aikata idan ya aikata wasu ayyuka na shari sai shi roƙi Allah gafara kafin shi kwanta wasu haka suke yi to ko ba ya haka dai ba shi istighfari kullun shine wankin zunubi abinda aka ce muna bayani kullun dan ranar da mutum ya balaga za a bashi mala'ika biyu akwai raqibu akwai atidu raqibu yana wajen dama atidu na wajen hauni duk abin da ya aikata na alkhairi raqibu zai rubuta duk abin da ya aikata na sharri atidu zai rubuta to amma raqibu shi dan mai gidan atidu saboda haka sai ya bashi umarni sannan zai aikata da kayan aikin lada guda kai tsaye sai raqibu ya rubuta lada goma alhasanatu bi ashri amsalha amma idan kai ya laifi in a cikin ya doki alƙalami zai rubuta sai raqibu sai dakata sai ya tsaya ya ce kakka rubuta ba za a rubuta ba sai an samu awa bakwai ba ka yi wani aikin alheri ba ba ka yi istighfari ba ba ka tuba ba to sannan a rubuta laifi guda to kaga wannan rahama in dai mutum ba sannan kwarai ba ne ya za a yi awa bakwai in fa ka yi aballa ta kankare zunubin in ka je ka yi sallah ta kankare zunubin in ka gama da ɗan uwan ka kun ka gaisa ta kankare zunubin in ka ɗebi huska je ka yi dariya dariya ta kankare zunubin in ka ce subhanallah alhamdulillah ko da gobara ka tanda ka ce subhanallah ta kankare zunubin bale in ka ce la ilaha illallah ita da kuma magunguna ita ka in gaba da guda zunubi dubu hudu sai ta share dubu hudu manya caca zunubi shan giya kashin mutum in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah daya sai ta gama da su gaba daya zunubi manya dubu hudu to kaga in ba haka ba ya za a yi mutum har ya zama ya tsaye da zunubi shi yasa an ce ana samun wani mutum shekara arba'in a tidu na tsaye rike da alƙalami bai rubuta ko kalma ba shekara arba'in ko kalma ta zunubi guda bai rubuta cikin littafi ba ya wannan zai ce da ya laihi kahin ya yi sakaci har a tidu ya rubuta ya fice ko dai ya tafi masallaci ko ya gama da wani sun gaisa ko ya ce subhanallahi ko ya ce la ilaha illallah kuma ko bisa ga ta'ajjubi ya faɗi la ilaha illallah sai ta wannan aiki rahamar da aka wannan al'umma ba ta lisa ba sai ka gare shi Allah da gangan in dai mutum ba mara arzikin mara arziki na ba ai zuwa wata shina da wuya ga ɗaiɗaikun al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kai mu aljanna bi fadli
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك أن يضلوك وما يضل وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
wala fadl Allah ba don baiwa ta Allah ba abin da ake ce mafalala kyauta irin ta Allah wadda ba ta da wani dalili illa Allah ta kashi da isasshe matsayi ne na Allah ya ba ka kawai ba don wani aikin ka ba kuma ba don yana jiran komai gare ka ba shi yake ce mafalala to ba don falalar Allah ba wa rahmatuhu da rahama dai wala la fadlullahi ba don falalar Allah ba alayka bisa gare ka ya Muhammad wa rahmatuhu da rahama dai bil bil ismati da isma shine ne ce tsari annabawa da manzannin Allah suna da isma waliyan Allah suna da hirzu isma ba su iya sabo wani tsuntsu wadda mutum bai iya tashi shi ko hirzu su waliyan Allah ba isma gare su ba kuma nan da yake samun matsala idan ya sai da guziya ta yi da kaɗa ta yi da albasa ya ji labarin shehuwa ne wuri kaza zai ci ya yi hidima shi zama na Allah shirinu ko da ya kalwa sai ya ga saboda kudin ce ne ana ta rigima da shehi ta to wai shehin kenan ni wallahi ba zai haka yake ba ashe dai ba komai bane sai shedan ya zube mai girman shehun ta tashi saboda mutuntaka ta shigo shi ko da ya ɗauki shehin ya aza masa kujera annabi to mutane su ne ka zalunta bayan Allah salihai su kai su kujera ta annabawa su aza alhali su ba annabawan bane bayan Allah salihai suna kure amma inda suka bambanta da sauran ya ayyuhan nasu la yusirruna alal khataya ba su dagewa yana yi yanzu yana roƙon Allah gafara shi ma sai zama atta'ibu ala dhanbi kamar la dhanba lahu su annabawa isma gare su su ko waliyan Allah hifzi gare su Allah ya kiyaye su ko sun yi yanzu suna tuba amma suna yi to kuma yin nasu shine hijabi wanda ka sa da ka ɗauko kayan ka ka zo wajen waliyi ka sha falala in ka zo ka ga mutuntaka na bayyana sai ka ce wallahi na yi kudin hanya ni na zato na Allah ne ka hanyar fito ina neman albarka sai amma na zo na iska shi don muna ga kaza ya kai ga kaza ya kai ga kaza ya kai sai ka bar shi ka taya ka alhali hasken da ka tsin kayo yana nan ba abin da ya rage shi don waɗannan abubuwan ba su rage mai daraja a wurin Allah to shi yasa annaba su da isma su kuma waliyai hifzi gare su to shi ne yake cewa bil ismati ba don Allah ya yi ma baiwa ba ya rasulullahi da falala ta da rahama ta yi cikin tsarin da ya yi ma na irin annaba da manzanni laham ko laham matsa ibatun da wata jama'a sun yi niyya min mun da gare su min tsomi tsoma na mutane tsoma an yi dullo ka sabatar da kai an alƙaza'i daga barin hukunci bil haƙƙi da gaskiya bi talbisihim alaika da rikitar su wadda sun kai ma rikicin da sun kasa sun kasa rantsuwa ciki ba don taimakon Allah da tsarin Allah gare ka ba da sun sa kayi hukuncin da ba daidai ba ya rasulullahi wa ma yudilluna illa anfusahum amma ba su wadda kowa sai kansu wa ma yadurrunaka min shay'in kuma ba su cutar da kai da wani abu la'anna wa bala idlalihim alaihim saboda azaba watar wasu ga kansu zai koma wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya saukar maka da alqur'ani wal hikmata da kuma hikima ma fihi min al ahkami ai abinda a cikin alqur'ani na hukunce hukunce wa Allah maka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da baka zamo ka sani ba min al-ahkam na daga hukunci hukunci wa kana fadlullahi alayka azima fadlullahi baiwa Allah wa kana ta kasance aziman mai girma alayka bisa gare ka hadhihi al-ayatu wannan aya tadammanat ashiya'a ta ta kunshi abubuwa da yawa kamar yadda mai tafsiri zai faɗi yace innal insana لا ينفعه إلا عمله الصالح ولا يضره إلا عمله السيء cewa mutum dai babu abin da ka amfaninsa sai aikinsa na kwarai kuma babu abin da ka cutar da shi illa mummunan aikin shi za mu fahimce cikin wannan aya wal insanu yajibu alaihi tawbatu wal jiddu ala al amali salih fi kulli waqtin kuma ya wajaba ga mutum kullun ya zanka tuba kuma shi ta kokari wajen ayyuka nagari cikin dukkan lokutansa wal hakimu yajibu alaihi al'adalu bainan nasi shi ko mai hukunci bisa ga mafhumin wannan ayar ya wajaba gare shi sai hukunci da adalci hadha yahudiyyun kafirun mai tafsiri yace wannan ba yahudi ne kuma kafiri wa hadha yadda al-islama wannan kuma yana da awan musulunci arbiyyun kuma gashi balarabe goma kenan wannan ma kana alhaqqu lil yahudi da gaskiya ta kasance tare da yahudi hakama lahur rasul sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya masa hukunci bi amrin qur'ani da horon alqur'ani zama dai ba yahudi kafiri bai hana annabi muhammad ya bashi gaskiya ba sallallahu alaihi wasallam shi ko goma zama ne musulmi balarabe bai sa annabi ya bashi gaskiya ba to saboda haka duk mai hukunci ya kamata ya kula da irin wannan tahiyar ta alqur'ani da kuma tahiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa haka ma'anar musulmi sai ya hukunci bisa ga musulmi shi abai da gaskiya bali hada qalu saboda haka suka ce inna amiran laysa lahu adalatun kana harin laysa lahu mawar saboda haka suka ce duk sarkin da babu adalci ga hukunci ne kamar koramar da ba ta da ruwa ne ba ta da wani amfani وعالم لا يعمل بعلمه ولا يعلمه كمال لا لا ينفق منه shi ko malamin da baya aiki da iliminsa kuma bai sanar da kowa karatun nashi yana kamar dukiyar da ba a kashewa ka san yanzu in kana da dala america cikin aljihu da ita da takarda empty irin wannan white paper duk dai suke ba za ta amfana ba sai ta fice Allah ya sayi guni an gabil mazahiqi illa idza farra firar al-abiqi naira ba ta da wani amfani cikin aljihu amfanin ta sai ta hita saboda haka idan ba a kashe kuɗi ba ba su da wani amfani sun zama ajiya sun zama wahala wa ganiyun laysa lahu sakhawatun ka shajarin laysa lahu thamarun shi ko mawadacin da bai kyauta yana kamar icen da bai da yaya ta bai da wani amfani shi ma ya zama kamar koren ice ko kai ne bai ba yan ba bale wani ya sha wa faqirun laysa lahu sabrun ka qindilun laysa lahu dawun shi ko talakan da bai da hankuri kamar kyandin ne wanda bai da haske kowa da nashi mai dukiya shi kyauta shi ko talaka shi hankuri to kowane in ya rasa nashi ya zama ya samu matsala wa imra'atun laysa laha haya'un macen da ba ta da kunya ta amin laysa lahu milhun yana kamar abincin da bai da gishiri su kuma mata ana neman kunya gare su domin in babu kunya duk harka ta lalace da ya kai karan mata ta yi sai an kace shi miyar tsakanin ku da ita ya ce to ku dakata na ɗaya dai ba ta da kunya sai sun kace to duk a bari haka na ya isa ai sun da babu kunya domin akwai babu komi kenan eh in babu kunya babu imani duk sauran miyagun ɗabi'u sun shigo wa ƙalo salamu arba'atin bi arba'atin sun ce gyaruwa abubuwa guda hudu ya tabbata cikin abubuwa guda hudu asibiyanu salahuhum fil madarisi yara ƙanana abinda a gyaruwarsu suna makaranta saboda haka da ka bai yaro baka kai shi makaranta ba to ka tozarta rayuwa ta yi yaro abinda ake wani yana makaranta in ba kai shi makaranta ba ka tozarta shi wa shuyukhu salahuhum fil masajid su ko tsohi abinda an maslaha su gyaro su suna masallaci in ka ga tsoho ba masallaci ba to yayi faci wan nisa'u salahuhunna fil buyuti su ko mata abinda ake gyaro su cikin gidaje in ta zama barza ta kai nan ta kai nan subhanallah kamar zamanin mai yanzu mata sun kunkuru sai sun fito duk tajridin da dan fodi ya yi Allah ya kara masa rahama ya kulle mata saboda kada ya tana tawatsu yau a malle shi an kai ga tawayewa tsakanin boko da da'awa addini duk abin da dan fodi ya gyara an fata shi hannan cikin garin sakkwato yanzu mata kiri-kiri mace bata yadda mijinta ya zo kasuwa shi mata sayayya ba sai ta tafi da kanta shi an wayewa sai ka zo kasuwa kaga adadin matan da a cikin kasuwa sun yi yan kasuwa ma su maza ma sun ba kasuwa kuri wallahi da yawa yau mutum yana son zuwa kasuwa amma matsotso ne yannan da mata ka hana shi zuwa to a ji tsoron Allah Allah shi na nan Allah ne kuma hukuncin komi bai canza na alƙur'ani duk abin da ɗan hore ya faɗa zamani dai yana nan har yau babu wata wayewa da wani ilimin da zai sa a aji ilimin dan hodiyo a doki wata wayewa ta banza ci gaban mai gina rijiya ne shi yasa ba abin da ba zai faru yanzu tunda da wannan ta faru dole a samu abin da aka gudu shine haduwan maza da mata ba bisa ga hanyar shari'a ba in wannan ta faru sai a samu shakku in an ka samu shakku sai hijira ta game duniya saboda haka duk abubuwa ne masallaci Allah ya tsara mana ko mu bi mu ga alheri ko ko in ba mu bi ba to duk abin da mun ka gani mu kuka da kanmu ba wata wayewa ba ce yawa ce mace sai ta je da kanta kasuwa ta yi sayayya milman namiji ya zauna gida ka je kasuwa ka iske da budare da gwagware da masu maza da mata duk kowa gaba daidai ta zo da kanta daga abin da kai mata ta saye shi an wayewa wallahi wannan ba wayewa ta koma baya ne saboda haka mu tuba ga Allah mu gyara wannan ba ci gaba bane ci gaba mai ganari jiya ne to Allah ya sa mu gyara shi ne mata abinda alherin su su zauna cikin gidaje to wasu raƙu salahu bi su juni su ku barayi abinda ake yaro su a kai su kurkuku duk wanda ya sata a tsare shi ka a sake in aka sake su don harka ta lalace to shi yasa duk lamurran suka lalace to saboda haka dai waɗanda abubuwan guda hudu haka suke kama wadda mai tafsiri ya faɗi Allah tabaraka wa ta'ala wa haba rasulahu sallallahu alaihi wasallam al-ilma Allah madaukakin sarki ya ba annabinsa Muhammadu ilimi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna dhalika fadlun azim kuma yace wannan baiwa falalata babba ala rasul sallallahu alaihi wasallam bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min azamati al-qadari Allah ya ba annabi na girman daraja ma lam yu'ti li abdin ghairihi abinda bai ba wani bawa ba wanda ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa qadarur rasul sallallahu alaihi wasallam inda Allah ala thalath maratiba martabobin annabi a wurin Allah kashi uku ne lahu qadarun sagirun akwai akwai karaman martaba wa lahu qadarun wasatun yana da martaba ta tsakiya walahu qadarun arimun yana da wata babban martaba akwai sagiru akwai wasatu akwai azimu wa qadarur rasul sallallahu alaihi wasallam as-sagir martaba annabi wanda aka gani karama anna kulla man allama khairan kulla man allama khairan aw allama ilman yaqsimu Allahu lahu thawaba dhalika ويضاعف ثواب المؤلم لمؤلمه shine duk wanda ya sanar da wani alkhairi aw allama ilman ko ya sanar da wani ilimi ya qasimullahu lahu Allah zai raba masa thawaba zalika ladan wannan ilimin wa yudha'afu thawabul muallim alinka ladan malami li muallimihi ga malami ne yanzu idan malam Aminu ya karantar da malam ashiru to za a ladar da malam ashiru zai samu za a linka ma malam aminu ita da malam ashiru zai sanar da ni to shi kuma za a ba shi lada amma ladar sai an ba shi ladar karantar da ni kuma a ba malam aminu wata lada linkin biyu bisa ga na malam ashiru kaga kenan wato kullum malam aminu ya samu masu karantar da ilimin da ya karanta suwa to lada gare a ruwa ta kai kuma ba wai lada guda ba a'a za a lillinka lada a bashi to saboda haka ne an dibi wannan sai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yudha'u dhalika limu'allim dhalika kullama aiwa ban gaura mu yana aiwa لذلك ذلك ذلك لمعلم لمعلم ذلك كلما كانت السلسله اعلى بسد سرقه تزما تا دوكاكا تكون المضاعفه اكبر لينكن لينكن زي زما يا girma حتى ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم har dai a kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga in malami ya karantar da yaro lada guda ga malami na karantar sai amma shi annabi shi na da lada biyu to in ya karantar da wani shi ma yana da lada guda wangana da lada biyu annabi da lada uku in ya karantar da wani yana da lada guda wangana da biyu wangana da uku wangana da hudu annabi yana da biyar saboda haka in kai ta tafiya haka sai ka ga kenan ko samu lada linkin ba linkin ba linkin nata yana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine karaman martaba in karama ce a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aha ina muke تكون المضاعفة أكبر حتى ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فله في كل مسألة أكبر حظ cikin kowace matsala annabi yana da rabo mafi girma mana tsawabin daga lada wannan ita ita an martaba karama wato sai a game duk ladar ta kowa a har hada ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa wa wa kullu ma yu'allamu min khairin kuma dukkan abin da ake karanta shi ne ko da kullum ma yi allama min khairin duk abin da ake sada karantarwa na alkhairi fasadiru min rasul sallallahu alaihi wasallam daga annabi yake hituwa hada qadar sagir wannan ita ce martaba karama wa qadar wal wasatu martaba annabi ta tsakiya la ya'rifuhu haqiqatan ba wanda ya santa illa rasul sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dayan dai muka iya dan kamuwa ita ta biyu din sai shi annabin shi kadai ya santa to wa kadarul kabiru martaba ta yi babba wanda ake cewa mahi girma la ya alamuhu ba wanda ya san da illallah sai Allah shi yasa yan ana salatul fatihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hatta qadrihi gurgudun martaba ta yi adaruhu to adarhu nan akwai wanda talikai sun ka sani shine wannan eh shine wannan na ilimi da ladar da aka lillinka mai saboda shi ya sadar da alheri ga duk wanda an ka gane to duk a gaba ladar kowa da kowa ta annabi ta shi shi a ƙaramin ƙadarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haƙa ƙadarihi ko miqdaruhul azim kuma shine wannan wanda shi da Allah shi suka sani akwai nashi wanda shi ya sani akwai wanda Allah ɗaya sani to shi an miqdaruhul azim na'am to shine yace kullu yawmin kowane ne ya taraka annabi na hauhawa fi ma'rifati nafsihi cikin sanin kai ne wa ya'lamu min nafsihi ma lam yakun ya'lam ya sani daga kanshi abin da bai sani ba har shi kanshi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa al-istighfar huwa istighfaruhu kuma wannan shi yasa annabi ke istighfari sallallahu alaihi wasallam innahu la yuganu alayya ya ce ana ruhe ni fa astaghfirullah in roki Allah gafara fil yawmi a cikin yini 70 marratan hasu 70 in ji an ruhe min zuciya sai in roki Allah gafara in ji an ruhe min zuciya sai in roki Allah gafara ina yin haka kullum hasso saba'in wa fi riwayatin mi'atu marra ga wata riwaya kuma hasso ɗari wa huwa sallallahu alaihi wa sallam ma'sumun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsararre ne min zambi daga zunubi ajizun gajiyayye ne a irtikabi ayyi mukhalafatin daga yin dukkan wani sabon Allah ajazan zatiyan gazawa ta zati ka ajazal insani an tsairani kamar yadda mutum ke gaza tashi fil hawa a cikin sarari maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya sabon Allah ba wanda mutum ba zai iya tashi cikin sarari ga tsuntsu ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya sabon Allah Allah ya riga ya tsare shi to ma zalika tare da hakan ga ko ba be inna an yi mai magana da cewa inna fatana laka fatan mubina mun yi maka budi bayyananne liya gafara laka Allah ma taqaddama min dhanbika domin Allah shi gafarta ma abin da ya gabata na zunubinka wa ma ta'akhkhara da abin da ya jinkirta wanda bai iya zunubi kamar wanda mutum bai iya tashi to wane zunubi ya yi wanda za a gafarta mai kuma wane zunubi zai yi wanda za a gafarta mai nan gaba kaga magana tana da wata ma'ana kenan law faradna anna lahu dhanban ghafara Allahu lahu ma taqaddama ma ta'akhkhara ko da za mu kaddara annabi na da zunubi dai Allah ya ce ya gafarta mai wanda an kai da wanda ba a yin ba idan istighfaruhu min ayyi shay'in to kenan annabi ya roki Allah gafara da yace ina ana ruhe zuciyata in roƙi Allah gafara kullum so saba'in ko so ɗari to shin menene annabi ka roƙan ma gafara tun da zunubi aka roƙan ma gafara annabi bai yi zunubi ba kuma zai iya yi ba kaga abin yana da wata ma'ana kenan aiwa wa gainu abin da aka gainu din nan abin nan da ka ruhe masa zuciya min ayyi shay'in daga wani abu ne al'arifuna la yarawna ghayra Allah tabaraka wa ta'ala su masana Allah ba su ganin komai in ba Allah ba ba komai sai Allah komai suka diba Allah kawai wa huwa shi annabi in dai arifai ba su ganin komai sai Allah to bale limamin su wa huwa imamul arifina annabi shi ne limamin masana Allah duk wanda ya san Allah kuma bayan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to in dai har almajiransa arifai ba su ganin komai sai Allah bale shi da al-limamin mu kuma shugaban mu fa hadha al-gainu laysa gaina a gayarin wannan ruhewa da ke ruhe zuciyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wasu abubuwa ne kishiyoyi waɗanda ya gani ba Allah ba sa'alahu arifun fa ajabahu wani masani Allah ya taɓa tambayar annabi sai ba shi ansa yace gainu anwarin la gainu a gayare yace abin nan da ka ruhe zuciyata wani abu ne mai ruhe zuciyata na haska kai na Allah ba wani abu da ka ruhe zuciyata na wasu kishiyoyin Allah ba yani kullama taraka ma'ana da duk sanda annabi ya samu hauhawa fi zatin lahi cikin zatin Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki wato duk sanda ya ƙara kusanci ga Allah tajaddada indahu min al-ma'arif sai ya samu tajdidi na sannai na Allah waɗanda bai da su dore wa wata da min al-khidmati wal adabi fi nafsihi ma tastahiqu tilka al-martaba kuma sai ya samu ladubba da hidima wanda wannan martaba ta yanzu ta cancince su bin nisbati ila hadha tajalli al-akhir an kwatanta da wannan tajalli na ƙarshe wato kullum annabi taraki yake yi kullum yana ƙara kusanci ga Allah sadar ya ƙara kusanci ga Allah sai matsayi ne na jiya sai ya zama kamar hijabi bisa ga yau to sai ya ga ashe jiya yana cikin kasawa da kusanci da Allah sai ya roƙi Allah ya gafarta mai gajarci ne na kusancin jiya in ya ga hasken da yake a cikin yau to kullum annabi yana samun irin wannan aso saba'in cikin yini guda ya taraki saba'in yanzu ga matsayi ne ga sanin Allah kafin ajima wani nuri ya zo ya ƙara shi sanin Allah sai ya gane ashe sanin Allah ne na ɗazu da ladabi ne ga Allah na ɗazu da tasbihi ne ga Allah na ɗazu bai cika zakka ba saboda haka sai ya sake tuba a wancan matsayin bisa ga wannan matsayin to shine ya sigi bada da annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam kullun cikin taraki yake sallallahu alaihi wasallam ina ne yani kullama taraka fi zatillahi tabaraka wa ta'ala تجدد عنده في المع... من المعارف ووجد من الخدمة والآداب في نفسه ما تستحقه تلك المرتبة بالنسبة إلى هذا التجلي الأخير ويكون يرى أنه مهما كان عليه من الجد والاجتهاد في الوقت الماضي فهو كان ناقصا بالنسبة إلى ما هو عليه الآن ويبقى فيرى سيء سي النبي فيكون يرى سي النبي يزمو ينا جنن أنه سوى شيء mahama kana alaihi min aljiddi dukkan kokarin da ya yi wal ijtihad da kokari bil waqt al madi lokacin da ya wuce fa huwa kana naqisan ashe dai dun ragagge ne bin nisbati ila ma huwa alaihi al ana in ka dangana da abin da yake akai yanzu duk kokarin da ya bace sai ashe bai cika zakka ba don inda yake yanzu ya wuce inda yake dori to ashe ya dori gadartawa ce fa yastaghfirullah sai roki Allah gafara min zalika daga wannan matsayin to haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ba mu namar rabo cikin wannan haske na Allah
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما yace la khaira babu alkhairi fi kathirin cikin zayyawa min najwahum na gana wasu min ma yatanajuna fihi cikin abin da suke ganawa a cikin shi wa yatahaddathuna suna labari hadithan nas ba'dhum li ba'din kulluhu lagawun la khaira fihi yace labarin da mutane kai tsakanin su da juna dukkan shi ya sassan magana ce wadda babu alheri cikinta shi yasa mahi yawan majalisu la khaira fiha a zauna ana hira ba alheri ciki don galibi ko dai kulla sharri ko giba ko wata magana ta banza ba dai ta zikirin Allah ba amma wannan yana da magani abinda magani ne Allah bai bamu haka nan ba duk sanda muka baba ta akwai mahita idan kuka zauna kuka ci kurgunguwa da buzuzu kun ka gama abin da za ku yi ko da za a tashi sai a ce istighfari goma sha ɗaya kowa ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah salati goma ga annabi muhammad sallallahu alaihi sai ai salati goma sai Allah shi juya dukkan sayyi'ar da an kai wurin sai ta koma hasana sai majalisin naku ya zama kamar majalisin zikiri haka Allah ya muna muna da gata kware da gaske wallahi duk duk yadda lamari Allah da sai Allah ya bi inda zai gyara mana shi sai dai in mu abba mu gyara ba shin ba mu iya bari hira eh to ga mahita in mun gama hira kafin mu tashi istighfari goma sha ɗaya kowa ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah salati goma ga annabi sai a salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allah guda goma goma shikenan sai a tashi kowa ya tashi da lada marmakon zunubin da yayi to shine yace babu alheri cikin zayyawa a cikin majalisu na ganawa da ake yi illa man amara bi sadaqatin ko illa man amara sai wanda a cikin ganawar yayi horo bi sadaqatin da yin sadaka illa man amara nasa bi ikhrajis sadaqat sai wanda ya hori mutane da hidda sadaka sanda ake zaune to wannan kan alheri ne aw ma'rufin ko ko yayi horo da aikata alheri amalu birrin aiki na da'a ayyu amalin kowane irin aiki ne ya hora a yi gaskiya ya hora a riƙe amana ya hora a kiyaye sallah ya hora a san ka zama cikin tsarki cikin zama to wannan kan alheri ne au islahin bainan nasu ko ko yayi kokarin gyarawa tsakanin mutane au yasa ko ko shi aiki fi islahi zatil baini cikin gyara mutane tsakanin su sun yi faɗa da juna sun yi gaba ba su gaisawa a gyara su to wannan ganawa ta alheri ce wa man yafal zalika duk wanda ya aikata hakan ga almazkur abin ambata ibtiga amardatin lahi don neman yarda Allah yayye horo da sadaka ko ya aikata alheri ko ko yayye horo da gyarawa tsakanin mutane a wajen majalisinsa to duk wanda ya wannan don neman yarda Allah la gairihi ba wani ne ba min umuri duniya na al'amuran duniya ba sau ba nutihi ajaran arima da sannu za mu ba shi lada babba in ji Allah kullu amalin kullu amali ibni adam alaihi duk aikin da dan adam ya yi to shi zai dandani kuda ta akan aikin nan la lahu ba gare shi yake ba illa min illa man amara bi sadaqatin sai wanda ya hora da sadaka aw ma'rufin ko yayi horo da alheri aw sa'afi islahi zatil baini ko ko ya yi aiki cikin gyara tsakanin mutane waɗannan ayyukan kan alheri ne ga wanda ya sa an kai su ala jibrilu jibrilu ya ce jibrilu yana cikin manya manyan mala'ikun Allah shine yake kawo wahayi kuma shine idan mutane suka wa Allah kwaba can zamanin da Allah na fushi ya halaka duniya shi aka aikowa ya halaka su to jibrilu dinnan shine ala ya ce innahu tamanna cewa ya yi burin lauka na adamiyan da ya zama dan adam liya hadura fi majalisi alimin don ya zo majalisar malami jibrilu wanda ka kawo wahayi wanda shi ya zo da qur'ani ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ban dukkan littattafan da allah ya aiko littafi 104 jibrilu ya kawo mu annabawansu to gashi yau jibrilu wai yana burin da a ce shi dan adam ne ya samu zama gaban malami ya ji karatu ya ji ilimi kamar yadda muke nan a shi kenan in mun diba nan sai mu ce to kenan jibril yana ganin mun hishi tun daga munan muna zaune muna saurare littafin Allah na'am haka nan kuma wa ya tamanna kuma ya tamanna ya yi gure nan ya kone zama adamiyar dan adam liyas adomin shi aiki fi islahi zatil baini don gyara tsakanin mutane wai ni Allah in ji jibrilu da dai a ce ni dan adam ne domin in samu damar shiga tsakiyar mutanen da sun kai wada da juna in sulhunta su su koma daidai to ba dan adam din bane wa tamanna an yakuna adamiyan li yahfira bi iran wa yasqa mimma wa yasqa mimma wa yusqi mimma iha kuma jibril da yayi gurin da dai a ce shi dan adam ne wayyo ni Allah da dai kace ni dan adam ne in je in gina rijiya don mutane su sha ruwan rijiyar nan in ji jibrilu وتمنى أن يكون آدميا ليحضر جنازة مسلم kuma ya yi burin da a ce dai shi ɗan adam ne domin ya halarta wurin jana'izar wani musulmi an ce da yawa in ka halarci jana'izar wani da nan ba za ka dawo ba sai da satifiket na aljanna Allah yana haka shi yasa halartar jana'iza ke muhimmi aw yahuda maridan yace ko kuma a ce da ɗan adam ne don ya zo ya gaida mara lafiya هذه وهذه رأي رأي جبريل يتوانا رأي جبريل كنا فيها أتكنت من الفضائل التي قبل لي ما حمله على تمني أن يكون آدميا مع جلالة قدره توين me yasa jibrilu dukkan martabar da yake da ita kokarin aje ta me ya can kayo na alheri cikin waɗanga abubuwan da har yake son ya aje martaba ta ta jibrilantaka domin ya zama ɗan adam ya ci gajiyar waɗannan lamuran kaga kenan in baka san gari ba saurare da kashi ya san abin da ya sani cikin wannan saboda haka yake gurin Allah da an bai sai dan adam don ya samu wannan falala to wannan ne tambihi ne gare mu cewa tun da kaga jibiru na gurin waɗannan abubuwan to mu yi rigegeniya cikin su lalle ne mu yi kokarin halartar majalisul ilimi saboda jibrilu ma ya gurin ya zama dan adam yayi haka lalle ne mu yi kokarin gyarawa tsakanin masu fada saboda jibril ya tsinka alherin haka har yayi gurin a bashi dama ya zama dan adam shi haka lalle ne mu yi gurin gina rijiya domin yan adam su sha mu samu ladar da a ciki kamar wanda jibril ya guri lalle ne mu yi gurin halartar jana'izozi da gaida marasa lahiya saboda jibril ya yi gurin ya samu wannan falala amma bai samu ba saboda shi na mala'iki to mu je
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصر
man yashaqiqir rasula duk wanda ya jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yukhalifir rasula ya saba mu annabi bi ma ja'a bihi cikin abin da ya zo da shi annabi ya ce kaza shi ko ya ce kaza min ba'da ma ta bayyana lahul huda bayan ko shari'a ta bayyana gare zuhara lahul haqqu gaskiya ta bayyana gare bil mu'jizati da mu'jizoji gaskiya annabi ta bayyana shi manzo ne daga Allah da izinin Allah to bayan ya san haka kuma ya tsaya annabi yayi daban yayi shi ko yayi daban wa yattabi ghayra sabilil mu'minina kuma ya bi wata hanya ba hanyar mu'minai ba musulmi sun ka shiga hanya daban shi ko ya shiga daban ai ghayra tariqin ya shiga ba hanyar su ba nuwallihi ma tawalla to za mu jibanta masa abin da ya jibinta ai naj'aluhu waliyan lima tawallahu ai za mu sanya shi majibinci ga abin da ya jibinta ma'ana za mu ba shi abin da ya saba min dalali na bata ai nukhalli bainahu wa baina dalalatihi ma'ana za mu bar shi da bata tai don kamar ganganci yayi ya ga hanyar annabi ga hili ya bari ko ya ga hanyar muminai ga hili ya bari ya kama tashi sai Allah ya ce to ta ka mutu an bakka da abin da kallaba haka Allah yake yi wallahi ma ta wallahi kenan wa nusulihi jahannam mu konar da shi jahannama ainu da hilhu fil akhirati jahannama ranar lahira sai mu shigar da shi wutar jahannama fa ya hatariku fiha sai ya kokkonu da wutar nan ta jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni jahannama ga wanda ya koma cikin da Allah shi ke yi man khalafa amrar rasul sallallahu alaihi wasallam hada jazaohu duk wanda ya saba ma horon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine sakamako na inda Allah tabaraka wa ta'ala wurin Allah madaukakin sarki wa kadhalika man ittaba ghayra sabilil mu'minina haka nan wanda ya bi wata hanya wanda ba ta mu'minai ba mu'minai sun yi dama yayi hauni mu'minai sun yi gabas yayi yamma mu'minai sun yi sama yayi ƙasa to shi ma Allah zai kula da shi jahannama bal hadha ijma'ul ummati ja'a dalilan fi shari'ati wa hujjatan saboda haka ijma'in al'umma ya zo ya zama dalili a cikin shari'a kuma ya zama hujja idan musulmi suka yi kai ɗaya akan abu dukkansu to Allah ya yadda ya sa hannu manzo Allah yana cewa la tajtami'u ummati ala dalalatin al'umma ta ba su kai ɗaya bisa gabata inda duk suka taru gaba ɗaya suka bi nan to ko ba daidai din bane nan Allah yake kuma ya zama daidai din da izinin Allah fi shari'ati wa yadda bai gairar sabilin mu'minina ya bi hanya wadda ba ta muminai ba ya kuru rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ummati la tastami ala dalalatin al'umma ta ba ta kai dai ba ta taruwa bisa ga bata ijma'ul ummati ma'sumun ijma'in al'umma shi ma tsararre ne sanda duk sun ka taru sun ka ittifaki akan abu to Allah ya daidaita da wannan abin asalin shari'ati alquran asalin shari'a shine alqur'ani sannan hadisi sannan ijma'in al'umma ijma'ul ummati ijma'in al'umma dalilun dalili ne wa wa yattabi'u wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yace wanda ya bi wani hanyar mu'minai a wanda ya bi wani hanyar mu'minai wato bai bi ijma'i ba kenan to Allah zai kona da shi zai sa jahannama Allah shi ke yayin mutai inna allaha la yaghfiru an يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
إن الله يقول الله لا يغفر بايا غافر بايا غافر تا أن يشرك به أي تاريا نشي سبب نزول نزولها تقدم sababin sauka wannan ayar dai ya gabata amsu jiya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ayi tarayya da shi la yaqbalu shirka Allah bai karba shirka wa yaghfiru yana gafarta ma duna zalika abinda ba hakan gaba liman yasha'u ga wanda ya so wato dukkan abinda mutum zai aikata mai suna zunubi to Allah na gafarta shi abinda Allah bai gafarta wa kafirci shi ake kira shirka shi kuma kafirci in an mutu da shi kenan saboda haka nan ma'anar ayar Allah bai gafarta Allah bai gafarta ma mutumin da ya mutu yana kafiri shi kenan shi babu shi babu rahama Allah amma idan mutum ya yi kafirci ko da kamar yadda mun ka faɗa jiya ko da ya kai gargara in ya tuba da bakwai guda kafin ya mutu Allah ya karba in ya tuba da kwana guda kafin ya mutu Allah ya karba in yan musulunta cikin awa guda ko cikin sakan guda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah Allah Allah ya karba abinda daya ba za a gafarta mai ba ya mutu yana kafiri shine inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ma'ana mutun shi mutu shi na kafiri amma in ka kowa tsahi da shirka Allah ya kaddare ka tuba kahin ka mutu bal ba ma mutuwa ba ko kana bisa gadon mutuwa lokacin da rai ya fara hitowa har ya kawo ga gaba bai kai ga makwargwado ba ya zan zuciyarka ta nasa nadama abin da kai ka tuba ya Allah to Allah ya gafarta ma ya yaya wannan zunubi shi yasa aka ce wannan wannan fir'auna saura ka dan yace banza dan aka aika annabi Musa zuwa gare shi إذا ما إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى kutai inda fir'aun da ya ƙetare iyaka ku yi mai magana mai taushi mai yiwuwa zai wa'azu ko ya tsoron Allah mi za mu yi mun zo ne ku lallabe shi ku ce ya shekara guda yana zikirin Allah bayan ya shekara ɗari hudu yana mulkin kama karya ya ci raƙumi kullum bai zuwa bayan gida sai kwana arba'in ya aikata abin da ya kaso har shekara ɗari hudu to yanzu ka harshen da ya kai har da ce makan shi ana rabbukum ana rabbukum abin da ake so ya shekara guda yana la ilaha illallah yace ba zai iya ba